بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في تعظيم العلم وأهله يعلم أن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله وتعظيم الأستاذ وتوقيره فقد قيل ما وصل من وصل إلا بالحرمة وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة وقيل نعم. فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في تعظيم العلم wanda zai yi mana bayani dangane da abin da ya shafi girmama ilimi ilimin da mutum yake ɗauka ya zamanto ya girmama shi ya ba shi kima yana ganin shi da daraja wa ahalihi sannan kuma da girmama ma'abuta ilimi duk wanda aka ce maka wannan ma'abucin ilimi ne ba sai wanda ya koyar da kai ba duk wani wanda aka ce wannan malami ne wanda ya fahimci addini na musulunci ne to ya zamanto kana girmama shi kana ganin kimar shi kana ganin mutuncin shi kar ya zaman to ka mai ɗaukan sakainar kashi ka dinga ganin da shi da kowa duk ɗaya ne a'a ma'abuta ilimi kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bambanta tsakankanin masu ilimi da waɗanda suke jahilai ne to hakanan duk wani wanda yake mai so ya zamanto ɗalibin ilimi wanda zai ci moriyar iliminsa ya kwashi ilimi mai albarka shine ya zamanto yana girmama ma'abuta ilimi ba sai wanda ya koyar da kai ba ilam malam ya ce ka yi sani anna ɗalibar ilimi wato haƙiƙa ma'abocin ilimi ɗalibin ilimi wanda yake neman ilimi almajiri la yanalul ilma baya samun wannan ilimi ɗin ilimin da yake so ya cimma guri a cikinsa ya zamanto ya yi karatu a ciki ya yi ido a ciki ya fahimce shi to baya samun wannan ilimi wala yantafi'u bihi sannan kuma baya amfana da wannan ilimin da ya koya daga wajen malamai illa bi ta'zim face sai da girmama wannan ilimi din ma'ana illa bi ta'zimil ilmi face sai da girmama wannan ilimi din ya zamanto ya mai dokan daraja ya ɗauke shi da ƙima da daraja wa ahalihi sannan kuma da ma'abuta ilimi ɗin wannan shi ne abin da magabata suka kasance suna yi magabata na ƙwarai a lokacinsu idan aka ce wannan malami ne to suna da kwai wato girmama shi suna ganin ƙimar sha'idansu suna girmama shi suna mutunta shi wa ta'azimil ustaz sannan kuma da girmama malamin da ɗalibin ilimi yake ɗaukan karatu a wajensa wa tauƙirihi da kuma mutunta sa an gane da kyau to wannan shine abin da magabata suka kasance suna yi kuma za mu ga cewa wannan ya ɗako asali ne tun daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallama malaminsa wanda yake koyar da shi karatu shine mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam to duk lokacin da ma'aiki mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ya zo mishi yana mutunta mala'ika jibrilu yana girmama shi yana ganin kimar shi da darajar shi saboda shine yake zawa da sako na Allah shine yake zawa da wahayi to hakanan kuma sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su ma suka kasance suna yi wa malaminsu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suna ganin ƙimar shi da girman shi da kwarjinin sha idansu za a ga cewa manyan sahabbai ba sa iya cika idansu da ganin ma'aiki saboda girman da suke gani na ma'aiki alaihi salatu wassalam hakanan kuma abin da ya shafi sahabbai bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya koma ga Allah sun rike matsayi na su ne malamai na tabi'ai to haka su ma tabi'ai suka kasance suna yi da su za mu ga cewa akwai sa'id ibn musayyab ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai al'imamu zuhuri Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab ibn Zuhri ya zauna a wajen shi tsawon wata shida yana karatu. Amma al-Imam Zuhri baya iya yin magana a wajen shi. A wajen Sa'id ibn Musayyab saboda mutunta shi da ganin darajar shi da kimal sa da kuma mutunta abin da yake koya a wajen shi na sunna ta ma'aiki. Hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. to shine wannan abin da yake da yake so ya tabbatar mana cewa yana ɗaya daga cikin dalilan da zai sa ka samu karatu shine ya zama to ka baiwa karatun daraja idan baka baiwa karatu daraja ba kana mai ɗaukan sa kai narkashi ba yanda za a yi ka samu karatu sai dai ka gani ana yi sannan kuma ya zama to ka baiwa malamai daraja wannan shine dalilin da yasa malamai suka ce duk wanda ya yi karatu da littafi to ba zai san ba darajar malamai da kimarsu an gane ba zai san darajar malamai da kimarsu ba saboda wani za ku ga ya yi littafi cikin shekara goma ya tsaya yana shirya wannan littafi ɗin zai yi shekara goma kullum yana cikin bincike ya za a yi ya haɗa wannan jumla da sauransu da komai da komai ya fitar maka da littafi cikin wata ɗaya za ka iya karance shi ko cikin shekara ɗaya za ka iya karance shi ya maka wahala ya maka wahala ya maka wahala to kaga in a gaban malami kai karatu zaka san kimar wannan malamin mutumin da ya kashe kansa cikin shekara goma yana ta bincike ya tattaro maka abubuwan da suke rarraba a cikin littattafai mutawwalat ya kawo maka nesa kusa kaga zaka san cewa lalle ya maka kokari ya maka juhudi amma inda a ce zaka ɗauki wannan littafin ka karanta kai kadai to za ga cewa ba za ka koyi ba wannan abu faqad qil wato haƙiƙa an faɗa aka ce ma wasala man wasala illa bil hurmati man wasala dukkan wanda ya sadu zuwa ga muradan shi dukkan wanda ya sadu zuwa ga gure shi mutum ne yake so ya zamanto malami ko mutum ne yake so ya zamanto likita ko mutum ne yake so ya zamanto injiniya ko mutum ne ya zamanto ya iya yake so ya zamanto ya iya gyaran moto ya iya gyaran mota ya iya gyaran keke ya iya gyaran su injin nika da sauransu to duka ma wasala bai sadu ba zuwa ga wannan abin da yake so ya sadu da shi illa bil hurmati face sai ya baiwa wannan abin alhurma sai ya bashi mutunci idan baka baiwa sana'ar ka daraja ba baka bata alhurma ba ba yanda za a yi ka cimma gurinka idan kana karatu sai ka ga dama za ka je makaranta sai lokacin da baka da aiki za ka je makaranta to ko a mafarki kar ka yi tunanin cewa wataran za ka zama malami wanda za a dinga zuwa gurinka ana kwasar ilimi saboda baka baiwa abin da kake koyo daraja ba wannan ya tashi yana so ya koyi gyaran keke yana so ya koyi gyaran moto yana so ya koyi gyaran mota amma sai ya wata ɗaya bai tafi ba gareji sai ya yi kwana ashirin bai tafi ba gareji shi inda ya ka gan shi a gareji to ba shi da kuɗi yana zuwa ya ɗan samu abin da zai kashe to shi kenan ya fasa zuwa gareji ganin shi a gareji yana cikin talauci ne to kaga wannan shi dama ba wai koyo bane ya kai shi ya zama to kawai shi yana yana cikin arziki in ya gan shi cikin arziki to ba zai je shi ba gareji to wannan kada ka yi tunanin cewa wata ran zai kunce motar wani ya ce ya gyara ta ko mashin ɗin wani ya ce ya gyara shi ko ya tarra belan wani ya ce mata ya ɗaɗɗarme ta da sauransu a'a ba haka ba ne a gaban shi bai baiwa sana'a shi alhurma ba bai bata daraja ba to duk wanda yake so ya zama wani abu akan abin da yake kai to shine ya bashi alhurma ya zama to yana ganin shi da kima ya bashi mutunci wa ma saƙaɓa man saƙaɓa illa bi tarkil hurma man saƙaɓa dukkan wanda ya faɗi warwar bai cimma gurin shi ba to ma saƙaɓa bai faɗi ba wanwar illa bi tarkil hurma face sai da barin ba da alhurma idan ka ga mutum ya ce shi karatun nan yana ta yana ta amma kuma dai ga shi nan dai kawai kullum dai abin sai a hankali to inda za ka tsaya ku yi hira da shi akan yadda yake zuwa makaranta da kuma yadda tsarin watakila za ga cewa akwai dokokin da ya karya bayan da za a kuma ya ci nasara imma ya ce maka shi ba shi da mashawarci tsakanin shi da malamin shi kawai in ya je ya karatu ya tashi malamin shi watakila ba shi ba yake ce mishi ka kwana a guri kaza ba shi ba yake ce mishi ya fara da guri kaza malamin shi ba shi yake ba shi damar littafin da zai zo da shi ba sai ya zo da littafin ma malamin zai sani ko kuma watakila malami yana baya shawarwari amma kuma bai ɗauki karatun da kima da daraja ba sai ya ga dama ne yake zuwa makaranta sai a yi sati sannan kuma zai zo makaranta sau ɗaya tal wata ran satin ma baya zawa in ya zo kuka da shi ya ce shagulgulla sun yawa da sauransu kaga wannan bayan da za a kai tunanin cewa wata ran zai zama malami zai zama to da'i wanda al'umma za ta amfana da shi saboda bai ba da lokacin shi ba lokacin da ya kamata din a ce ya yi karatu din mun gane da kyau ko shine ya ce man saƙaɓa dukkan wanda ya faɗi wanwar ya zamanto mutane suna ta taimaka mishi to ma saƙaɓa bai faɗi ba illa bi tarkil hurma face sai dai saboda barin baiwa abin da yake karantawa muhimmanci barin daraja bai girmama shi ba yanzu mutumin da za mu ga cewa waɗansu idan ana karatu irin na nizamiya ɗin nan karatu wanda in ma din ƙarshen shekara za a yi muku jarrabawa in ma din waɗansu 'yan watanni za a muku jarrabawa wani za ka ga cewa ba ruwan shi da modiri da aka damƙa mashi ba ruwan shi da littafi da karatu da sauransu sai ana jarrabawa sauran kwana goma wani sai ana jarrabawa sauran sati biyu za ka fara ganin shi ma da alamar karatu a tattare da shi ya ɗako yana ta buge-buge da sauransu yanzu kai kana tunanin cewa wannan idan aka zo aka yi jarrabawa idan ya ci bayan wata ɗaya zai iya koya maka karatun da aka koya mishi saboda shi ba karatun bane a gaban shi almuhimmu inda huwa an yi hasula ala shahada babban abin da yake bukata shine a ce ya samu wannan kwali din to amma akwai wanda za a ga cewa tun daga farkon kama karatu kullum karatun da ya je shi idan aka koya mishi in ya zo ba ajiye shi ba yake ba limkiya ba yake ajiye sai ya karanta shi ya bibiya shi ya ga cewa wannan abin kaza ne wannan abin kaza ne na fahimci kaza ban fahimci kaza ba gobe in malam ya zo zan bai tambaya a kai me ake nufi da kaza me ake nufi da kaza in kuma a gobe ba mu da haduwa da shi ranar da muke haduwa da shi zan tattara tambayoyi na ga baki da in tafi da su to kaga yanzu wannan shi karatun shi ba almuhimmu inda hu bane an yi hasur ala shahadati a'a babban abin da yake guri shine ya zama to yayi karatu yayi karatu wanda yake tsabtacacce dan idan ya tashi zai isar da shi zuwa ga al'umma ya isar da shi kyakkyawa mun gane da kyau to ya zama to mutum ya baiwa abin da yake karanta muhimmanci daraja to alaikum salam gata mala sannun ku ne na sha kalau alhamdulillah amma idan ya zama to sai an maka faɗa za ka yi karatu sai an ce za a maka jarrabawa za ka yi karatu har yanzu baka baiwa karatunka daraja ba mun gane da kyau na'am وقيل الحرمة خير من الطاعة ألا ترى أن الإنسان لا يكفر بالمعصية وإنما يكفر باستخفافها وبترك الحرمة ومن تعظيم العلم تعظيم المعلم
وقيل aka ce alhurmatu khairun min ta'ati bayar da alhurma girmama abu ka bashi mutunci da alhurma wannan khairun shine mafi alkhairi ya fi min ta'ati daga biyayya to abinda ake nufi a nan idan ka baiwa mutum alhurma ya zamanto kana ganin kimar shi da mutuncin shi a idanka za a iya zagin shi a gabanka ko ba za a iya zagin shi ba ba za a iya ba zagin shi a gabanka idan ya zamanto mutum yana da kima a wajenka duk abin da ya za ka iya nema mai uzuri za ka yi iltimasul uzur lahu za ka nema mai uzuri ka ce wannan malam watakila dalilin da ya sa bai fito ba makaranta ko muran nan ce da ya kwana da ita je ta hana shi ya fito za ka nema mai uzuri da aka ce a malam kawai baya so ne ya koyar da ku ka ce a da sauransu za ka samu da ya zamanto yana da kwai kima da daraja wannan malamin a gurinka ya zamanto kana ba shi kariya to wannan ya fi a ce kana da kwai abba'a kana yi wa malam ɗin biyayya amma kuma in aka zauna a fada za ka caccaki wannan malam in ka ce wallahi malam mutumin banza ne malam kaza kaza amma kuma duk da haka makaranta kake zuwa gurin shi ka koyi karatu in ya ce maka ɗauko ruwa da gudu za a gani da kudu ka tashi tautau malam yanzu ka je ka kawo mishi amma kuna rabuwa da shi ba shi da kima da daraja a idanka to kaga wannan abba din ya kira ya ce yi mun kaza ka tashi ka mishi ka ce an gama yanzu da ai amma kuma ba shi da daraja a idanka gwanda a ce yana da daraja a idanka amma kuma idan ya sa ka waɗansu abubuwa a ce ba ka yi an gane da kyau wannan shine abin da yake nufi to haka nan idan aka ce wannan littafi kana karatu bangare kaza yanzu misali kana karanta alkur'ani idan har ka baiwa karatun ka na alkur'ani daraja da muhimmanci ka zauna a fadar da za a dinga cin mutuncin alkur'ani kuma ka kyale ba za ka zauna ba to haka nan idan ka baiwa karatunka mutunci da daraja abin da kake karanta ba yanda za a yi kana zaune a kushe shi kuma ka ƙara ka ƙara kushe shi kai ma an gane da kyau wannan ina ina rashin zuwa makaranta ba shi yake nuni akan cewa ba na son abin da nake karantawa ba idan ka ga cewa mutum yana yawan zuwa makaranta kullum yana zuwa makaranta yana zuwa makaranta amma aka zauna da shi za a caccaki karatun da yake karanta kaga bai ba bai ba shi alhurma ba amma in ya zamanto yana sakaci baya zuwa makaranta amma shi kuma ya baiwa wannan karatun muhimmanci ya ga wani malami zai huce makaranta da littafinsa aka ce kai kaga irin mutanen kuwa wanda su su damu da kuma ka ce a'a wayannan su ne masu duniyar yanzu su ne wanda suka san abin da suke su ne wanda suka san ciwon kansu wannan karatun da suke shine zai fidda su duniya shine zai fidda su lahira ka gani shi yana sakacin zuwa makaranta amma kuma ya bayar da kariya ga abin da dan uwansa yake karantawa an gane da kyau na'am ala tara shin baka gani annal insana haƙiƙa mutum la ya kafuru baya fita daga cikin musulunci ya kafurta bil ma'asiyati saboda sabo da ya aikata duk wani laifi da bawa zai aikata in dai ba shirka bace baya fidda shi daga musulunci kaga mutum yayi zina ba za ka ce mishi ba'ar ne kaga mutum ya sha giya ba za ka ce mishi ba'ar ne kaga mutum ya kangare wa iyayen shi ba za ka ce mai arne ba waɗannan dukkanin su alkaba'ir ne manya-manyan laifuffuka ne kowanne daga cikin su laifi ne wanda yake mai girma a wajen Allah to amma din yanda ya kai da girma a wajen Allah ba za ka ce mutum arne ba saboda wannan wa inna ma yakfuru bi istighfafiha sani dai kadai yana kafurta ne inda ya zamanto ya yi istighfaf ɗinta ya wulakantar da ita wa bitarkil hurma sannan kuma ya bar ba ta daraja misali yanzu mutum ko baya zina idan ya zo ya ce zina ta halitta ko baya zina idan ya halitta wa mutane zina ko ya halitta wa mutane shan giya wannan zai fita daga cikin musulunci saboda ya halitta wa mutane abin da Allah ta'ala ya haramta musu mun gane da kyau to kaga ashe mutum baya kafurta saboda ya aikata laifi wanda aikata laifi wannan shine tarku da'a rashin yi wa Allah ta'ala biyayya amma yana fita daga musulunci saboda ya rena wannan saban Allah din yana ganin cewa ma shi ba saban Allah bane duk wanda ya halitta abin da Allah ta'ala ya haramta ko ya haramta abin da Allah ta'ala ya halitta wannan yana ne ya sa rigar Allah ne kenan ya fita daga musulunci matukar ya sani ya fidda shi daga musulunci ko da shi bai aikata wannan abun ba to haka na abin da ya shafi wajen baiwa abu daraja da kima ya fi a ce kayi biyayya wa min ta'azimil ilmi ta'azimil muallim yana daga girmama ilimin da mutum yake koya girmama malami ya zamanto malami yana da kima a wajenka wallahi yan uwa mu ƙara gode wa Allah karantarwa ta addini a duk yanda zamani yake za a ga cewa dai akwai ɗan ragowar girmama malami a tattare da da 'yan uwa lokacin da ake koyar da su addini amma akwai gurin da za a ga cewa malami yana karantarwa malami ne babba watakila furofesa ne ma a jami'a yana karantarwa amma wallahi waɗansu daga cikin ɗaliban shi zagin shi suke in ma a gaban idan shi in ma a bayan idan shi za a gani kawai ana ta zagin shi ana ta caccaka shi to yana daga cikin girmama ilimin da kake koya ba wai sai ilimin addini ba kowane irin ilimi wanda kake koya ka girmama wanda yake koyar da kai shi kar ya zama to baya da kima a wajenka kai dai kawai in ka zo gurin shi kai karatu inda ya baka fassara shi kenan tsakaninka da shi amma ba ruwanka da in ka ganshi a titi ka gaisa ka gaisa da shi ba ruwanka idan ka ganshi a titi da wani abu a hannun shi ka dan taya shi da sauransu wannan ba haka ba magabata suke magabata abin da suka tabbatar da wato ɗalibansu a kai shine girmama mutuncin malami ya zamanto wa shekha bajil kamar yadda al'imamu suyuɗi ya faɗa musamman ɓangaren malaman hadisi malaman hadisi suna zurfafawa ɓangaren abin da ya shafi girmama malami da mutunta shi hatta in ya zamanto ka zo gidan shi yana nan ba bayanan ba ba za ka ce a mai sallama ba inda ya san da zauwarka kun yi randebu da shi lokaci kaza za ka zo to in ka zo ka bai hoto to ba za ka ce a kwankwasa mishi ba watakila wani uzuri ne ya tsaye da shi sai ka tsaya ka yi tashar rana ka yi tashar rana abdullahi dan abbas sahabi ne na ma'aiki ya sha zuwa gidan sahabbai saboda koyar sunna ta annabi idan ya je shi ya tambaya mala yana nan idan aka ce i yana nan a ce a taɓo shi ya ce ku kyale shi ya zauna ya ɗauki ya kwashe lokaci mai tsawo ana har malam ɗin ya fito ya ce to malam abdullahi ba haka ce a taɓo ni ya ce a'a ina son ƙimar abin da darajar shi ne a barka ka yi abin da kake cikin gida idan ka gama in ka fito in sallah ka fito za ka tafi za mu haɗe a nan sai mu tattauna to kaga yadda magabata suke wannan sahabbai ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to haka nan fa tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahun koda baka zamanto kwatamkacin magabata ba ɗari bisa ɗari to kaɗan kwainata ko mun kaɗan kishi don yin kama da mutanen kirki wannan shi ma rabauta ne an gane ko man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu ko kaɗan ne in dai kana kamanceceniya da su waɗansu hanyar da suka bi in dai kai ba za ka iya babinta ɗari bisa ɗari i ɗan kwatamta sai da manto kai ma ka shiga cikin man ahabba qauman fa huwa ma'ahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace almar'u ma man ahabba wato mutum yana tare da waɗanda yake so na'am قال علي كرم الله وجهه أنا عبد من علمني حرفا واحدا إن شاء باع وإن شاء اعتق وإن شاء استقر وإن شاء استرق to shikenan Ali ibn Abi Talib Allah ta'ala ya girmama fuskar shi wato wannan jumla ta karrama Allah wajahu waɗansu daga cikin malamai suna ganin bai dace ba a ce an keɓance aliyu na abi talib daga cikin sahabbai a dinga faɗa mai ita shi kaɗai saboda ta samo asali ne daga wajen 'yan shi'a an gane ku suna ganin shi kaɗai ne daga cikin khalifofin nan guda hudu wanda ya fi dacewa da ya zamanto khalifa na ma'aiki na farko akwai gulatu a shi'a daga cikin 'yan shi'a akwai rafida a shi'a a shi'a an rafidiyya wato su suna da kwai waɗansu ara waɗanda in mutum ya san abin da suka kumsa suna iya fitar da shi daga cikin musulunci saboda su suna ganin cewa da abubakar da umar da usman waɗannan dukkaninsu guda uku ɗin nan ba su ba ne khalifofi na manzan Allah na farko Ali ibn Abi Talib shine khalifa hatta daga cikin shi'a akwai waɗanda suke ganin cewa mala'ika Jibril kuskure yayi da ya zo da annabta ga ma'aiki don wanda aka turo shi gurin shi shine Ali ibn Abi Talib sai ba bakin rashi ma a ciki to waɗannan su ne suka zo su da kalmar karramallahu wajahu wajen ambatan Ali ibn Abi Talib to amma in ya zama to zaka yi amfani da karramallahu wajahu kamar yadda malamai suka bada fatawa zaka iya yin amfani da ita wajen fadar Abubakar da Umar da Usman da Aliyu da sauransu wannan to babu laifi to amma akwai shi'a wanda ita bata ci karo da musulunci ba sosai wanda shi ma dai abin akwai matsala amma dai bata kai wacce al'amuni ba shine waɗansu daga cikin 'yan shi'a su suna ganin cewa abubakar da umar su ne gaba da ali ibn abi talib ko shakka babu inda suke ta baba usman ibn affan ne wannan shine inda suke ta baba to amma wannan ma shekul islam ibn taimiyya allah ta'ala jikansa da rahama cikin littafin wato fatawa wato ya yi bayani akan cewa wannan ɗin duk wanda ya zama yana da wannan ra'ayin ya rena muhajirai da ansar saboda sun yi iyakacin ƙoƙarinsu kafin su tabbatar da usman akan halifa abdulrahman ibn auf tsawon kwana uku ya hana idan shi barci yana kai kawo yana tattaunawa da masu hankali na muhajirai da al'ansaru amma kuma daga ƙarshe ka zo ka ce wannan ijtihadin da suka yi basu yi ba komi ka lalata shi ta aika kare na su faqadis da rabil muhajiri na wal ansar ya kawo asar na waɗansu daga cikin sahabbai a wani waɗansu daga cikin magabata to to ali ibn abi talib yace ana abdu man allamani harfan wahidan ni bawan dukkan wanda ya sanar da ni harafi ne guda ɗaya tar na zamanto bawa a gare shi wato zan dinga jin kunyarsa zan dinga ganin kimar shi abin da ya ce in mai zan mishi inda ina da iko matuƙar bai zamanto saban Allah ba ne in sha a ba'a idan ya ga dama ya sayar da ni ni bawan shi ne wa in sha a ataƙa idan ya ga dama ya ‘yantar da ni kyauta wa in sha astaraƙa idan ya ga dama idan yana so shi wannan malamin nawa ya ɗauke ni a matsayin bawa in dinga mai hidima an gane da kyau to wannan shine abin da Ali ibn Abi Talib ya faɗa kuma su ma za mu ga cewa idan muna karanta tarjama ta waɗannan magabata ɗin Ali ibn Abi Talib ɗan gida ne na annabta a matsayin ƙane yake yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sulki ne na ma'aiki sannan kuma khalifa ne na ma'aiki to amma duk da haka idan ya tafi karatu wajen waɗansu daga cikin sahabbai za mu ga cewa yana ba su kima da daraja yana mutunta su yana ganin su da daraja na'am
فقد أنشدت في ذلك شعرا Mm.
رأيت حق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم na'am ra'aytu wa qad unshittu shi'ran fi dhalika al-imam az-zarnuji yace haƙiƙa an saba mun waka fi dhalika a cikin wannan ma'ana din ta cewa malami yana da kima da daraja a idan bayin Allah yace ra'aytu a haqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifzan ala kulli muslimi لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف, ألف در- درهم يتي رأيت أحق الحق وتناغى mafi cancanta daga cikin haƙoƙi haƙƙin da ya fi kowane haƙƙi dacewa da a damƙa shi zuwa ga mai shi haƙƙal mu'allimi shi ne haƙƙin malami yanda duniya yanzu kuma ya zamanto ta yi ta yi canje kenan malami salar kin malami shi ya kamata a ce an yi fi kiyayewa akan kowane salar inda za a ce wata zai mutu amma kuma a leƙa cikin kwant kuɗi ba zai isa ba a yi wa dukkan ma'aikata biya to wanda ya fara dacewa a fara fitar da salar ɗinsu su ne malamai duk wanda aka san cewa wannan malami ne mai karantarwa to ya kamata a ce an fitar mai da salar shi an gane da kyau shine ra'aitu a haƙƙal haƙƙi wato na ga mafi haƙƙi daga cikin haƙƙoƙi haƙƙin da ya fi kowane haƙƙi dacewa a damƙa shi ga mai shi shine haƙƙal mu'allimi haƙƙin malami wanda yake mai koyarwa wani malami a koyar da shi a wato ya zama to an ɗauki lokaci ba a bashi ba salar shi ne ya zo shi yana koyar da malam yara karatun alkur'ani suratu yusufa ce an gane ko cewa idikala idikala yusuf la taka sutur ya ka ala ikhwati ka faiki dole ka kai da ko inna shaytana lil insani adu mubin shikenan yace wa idh qala luqmanu libnihi wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu la taqasus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan wa akidu kaida wa mahil likafir an amil murwaida kaga sura nawa ya hada sura uku ya hada ya hada karatun suratul luqman da suratul yusuf da suratul tariq aka tambaye shi dan me kai haka malam kamance ne yace ina tune yace dan me mu kuma aka shigar mana da wani wata cikin wani wata ba a biya mu ba ni ma yan shigar da wata sura cikin wata sura dan ɗaliban sa tashi ba kimtsi to shi yasa malami wanda yake mai karantarwa bai kamata ba a ce an yi wasa wajen abin da ya shafi wato haƙƙinsa inda aka ce wannan haƙƙi ne na malami to in ina za a shiga a huta a yi ƙoƙari a biya mishi buƙatarsa saboda gyaruwar wannan malami ya zamanto hankalin shi a kwance ya nutsu shi zai bada ya zamanto an samu jil al'umma wanda take ta- tagari amma in ya zamanto malami ba a natsuwa zai zo ya koyar da karatu a hargitse yana tunanin kaza yana tunanin kaza yana tunanin kaza watakila karatun da za a koyar a rana ɗaya ta irin wannan yanayin da ya shiga ciki he ya sati guda ma bai koyar da shi ba yau ya zo shi yana cikin wannan damuwar yana cikin wannan tashin hankali ya koya mu karatu da sauransu to ya ce ra'aitu haƙƙal mu'allimi ya ce na ga haƙƙi na malami shine a haƙƙal haƙƙi wato shine mafi cancantar haƙƙi wanda ya fi dacewa da a fara da shi wa aujabahu hifzan sannan kuma shine mafi zamantowa wajibi ta fuskar a kiyaye shi ala kulli muslimin akan kowane musulmi in ya zamanto makarantar da kake zuwa tana da kwai doka duk wata za a bada dala ɗari ko duk wata za a bada jika guda ko duk wata za a bada dala hamsin to ya zamanto kai tun wajen ashirin da bakwai ka tanadi kuɗinka in ana amsa tun sauran kwana uku ka je ka damƙa ka ce ga kuɗina na wata in na sati ne ka ce ga kudina na sati kare zaman to rana ta zo ta kudin da za ka yi shaf-shaf ka dinga kiran yarinyar ka da shi baka taɓa barati a kullum sai ka kira yarinya akwai wanda yake maka shaf-shaf na kullum ne wannan amma zai zaman to wannan shi baka damu ba da ya zaman to an ce yau baka da kudi da za ka yi kira a kullum kawai wannan tule rozo ne ya tujur ne shi kuma wannan kullum ne he ka bada wannan kudin amma ka shaushau na amma kuma kudin sati ka kasa biya ya zo ka ce a biyo ni satin sama zan biya laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alf dirham laqad haqqa haqiqa ya cancanci laqad haqqal muallim wato haqiqa malami ya cancanci an yuhda alf dirhamin a bayar da dirhami dubu ilaihi zuwa gare shi karamatan saboda mutunta shi da girmama shi li ta'limi harfin wahidin saboda ya koyar da yaro harafi guda ɗaya tal malami ya cancanci a bashi dirhami dubu saboda ya koyar da yaro harafi guda ɗaya tal saboda mutunta shi da girmama shi an gane ku idan aka ce wannan malami ne to ko nawa aka ɗauka aka bashi kayan duniya ko ko nawa aka ɗauka aka bashi ba a biya shi ba saboda ilimi ilimi shine yake korar da duk waɗansu shirme a cikin al'umma amma in ya zamanto babu ilimi ko nawa za a tara to wannan ba zai sa ba jahilci da sauransu ya koru ga wannan al'umma din na'am
فإن من علمك حرفا مما تحتاج إليه في الدين فهو أبوك في الدين وكان أستاذنا الشيخ الإمام سبيل الشيخ الإمام
الشيخ الإمام سرير الدين الشيرازي رحمه الله تعالى يقول م. قال مشايخنا رحمه رحمهم رحمه رحمهم الله م. من أراد أن يكون ابنه عالما أن يكون ابنه حمزة الوصلة من أراد أن يكون ابنه عالما فينبغي أن يراعي الغرباء من الفقهاء ويكرمهم ويطعمهم ويعظمهم ويطيعهم شيئا فإن لم يكن فإن لم يكون ابنه عالما فإن لم يكن ابنه فإن لم يكن ابنه عالما يكون حفيده عالما شكرا fa inna man allamaka harfan haƙiƙa dukkan wanda ya sanar da kai harafi guda ɗaya tal mimma tahtaju ilaihi fid din daga abubuwan da kake buƙatuwa zuwa gare shi a cikin addini na musulunci ya koyar da kai wani babe guda ɗaya tal imma tsarki ne ya koyar da kai imma alwala ce ya koyar da kai imma yanda ake tada iƙama ne ya koyar da kai imma kiran sallah ne ya koyar da kai imma yanda ake tsayuwa ne a sallah ya koyar da kai imma sallah ce ya koyar da kai imma azumi ne duk wani abu wanda ya koyar da kai na addini wanda dole ne ana buƙatar shi a cikin addini na musulunci wannan fa huwa abuka fiddin wannan ya zamanto mahaifinka a cikin addini ya zamanto baba an gane ko dole a cewa mijin iya baba ko to shi ma ya zama to baba a addini wa kana ustazuna malaminmu a sheikh dattijo na musulunci al'imamu shugaba wanda ake yin koyi da shi sadiduddin makatarcin addini a shirazi al'imamu shirazi allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kasance ya ƙulu yana cewa Ƙala mashayikhuna rahimahumullah ya ce malamanmu Allah ta'ala ya ji kansu da rahama suka ce, kun ji yadda malamai suke magabata. Yawanci malami magabaci idan zai kama sunan malaminsa sau biyar ko sau shida sai ka ji mai addu'a sau uku ko sau hudu ko sau biyar ɗin duka za ka ji inda ran shi kaji ya ce hafizahullahu wa ra'ahu bayan ya kwanta dama ya ce rahimahullahu ta'ala Allah ta'ala ya ji kansa ya ce ƙala mashayikhuna rahimahumullah malamanmu Allah ta'ala ya ji kansu da rahama suka ce mana arada an ya kuna bunuhu aliman dukkan wanda yake so Allah ta'ala ya sa ɗan shi ya zamanto malami ne tun kana yaro idan aka ce maka ga wani lakani wanda in dai ka yi amfani da shi ɗanka zai zamanto malami yana gani ai za ka amsa ko to yanzu wannan lakanin ne zai bada duk wanda yake so a ce ɗan shi ya zamanto malami to fayan bagi ya yi kamace an yi ra'iyar guraba'a ya dinga kiyayewa haƙƙin baƙi minal fuqaha'i daga cikin faƙihai idan aka ce wannan malami ne baƙo ya zo shi malami ne ya zo shi daga nigeria zai zo ya daura ta kwana uku zai zo ya daura ta kwana biyu a garinku to ka yi ƙoƙari kai ba wai ya san ka bane kake bukata a'a saboda Allah ta'ala ya baka albarka ka yi ƙoƙari ko kwano ɗaya na abinci ka ware ka kai ka ce wannan ga wannan mala'aci abinci ne ya girmama ya kiyaye mutuncin baƙi waɗanda suke faƙi hai duk wani malami wanda ya shigo garinku zai yi wata ɓatakarwa an zo za a yi wani wa'azi in ma wa'azin ƙasa in ma wa'azin jiha in ma dai wata wata munasaba ta haɗa wani malami ya zo shi baƙo wanda da a sai a tele kake kallon shi yanzu aka ce ya zo garinku to kai kokari ka kiyaye mutuncin shi wa yukrimahum ya girmama su ya girmama su ya mutunta su wa yud'imahum ya ciyar da su idan Allah ta'ala ya hore mishi ya dan dafa abinci ya kai musu wa yu'azzimahum ya girmama su ya zamanto ya mutunta su ya ciyar da su ya girmama su wa yu'diyahum shay'an idan Allah ta'ala ya kaddara akwai dan wani abu a hannun shi na dukiya ya dan dauki wani abu ya ba su ko dala 100 ce ce wannan mala Aisha ruwa a hanya ko wannan Aisha shaf ko dala 100 ce ba sai da yawa ba la tastahayu min i'da'il qalil fa inna al-hirmana aqallu minhu kada ka ji kumyar ba da kada dan kayi ka sa hannunka a jiho ka rike like sha mun gane da kyau ya fi karanci fa innal hirmana aqallu minhu ka hana ya fi ka ɗauki kaɗan ka bada an gane to wannan ya ce fa illam yakuni bunuhu aliman idan hal Allah bai kaddara ba a cikin 'ya'yan shi aka samu wani malami fitacce wanda ya san alƙur'ani ya san sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kunu hafiduhu aliman to jikansa ɗanɗansa zai zamanto malami e in dai Allah bai kaddara ba a cikin 'ya'yanka aka samu malami wanda yake ficacce ko alhafid shine jika ba na ɗiya mace ba jika na ɗa namiji ɗan ɗanka an gane ko shine ake ce da shi alhafid amma jika na ɓangaren ɗiya mace ta ake mishi sibuɗu jika na ɓangaren ɗiya mace kenan an gane da kyau yawwara to jikansa wanda yake ɗanɗansa zai zamanto malami to kun ji yadda yake haka ya kamata a ce mu kasance in aka ce mun yi bako babban malami a gari ba zagin shi ba zami ba cin mutuncin shi ba zami a mu kiyaye haƙƙin bako bako kowane bako akwai buƙatar a girmama shi to barantana kuma malami a kiyaye mutuncinsa a mutunta shi idan ya zo idan ya koma daga garin ya dinga santin garin ya ce kai yan gari kaza Allah saka musu da alkhairi da na je ni abin da suka muni kawai sai Allah sun mutunta ni wani yana ba da tarihin agadas ya ce in dai kana so ka zo ka gaje gari a maka liyafa sai agadas ya ce tunkan asuba ta ake zo mana da nama a ce kunci wani malami ne yana ba dan Nijeriya ne wani dakta ne kaga haka ya kamata idan malami ya zo garin ku ba wai ku kore shi da Allah ya isa da tsinuwa ba a'a ku rabu da shi salaman salaman ya je yana faɗar alkhairin da kuka mishi wannan shi ya kamata na'am ومن تعقيد المعلم ألا يمشي أمامه Mm.
ولا يجلس مكانه ولا يبتدع بالكلام عنده إلا بإذنه Mm.
ولا يكثر الكلام عنده إلا بإذنه Mm.
ولا يسأل شيئا عند ملالته ويراعي الوقت Mm.
ولا يدق الباب بل يصبر حتى يخرج to shi kenan wa min tawqiril muallim yana daga mutunta malami Allah ya mushiya amamahu idan suna tafiya kada ya shiga gaban shi ya dinga tafiya ya dinga cika riga ya dinga nuna cewa shine malankin yana daga cikin girmama malami ma'aiki sallallahu alaihi wasallama idan suna tafiya da sahabbai in dai ba a filin yaƙi ba ne za a dawo daga yaƙi ko za a tafi yaƙi ba sa yarda su yi tafiya a gaban shi saboda mutuntawa amma in a filin yaƙi ne bayan an gama yaƙi za a dawo manzo Allah shi kuma baya shiga gaba saboda shiga gaba ta matsoraci ce sannan kuma shi dama in aka ce wannan shugaba ne a guri to ba a so ya shiga gaba a tafiya ana so ya tsaya a baya saboda watakila akwai wanda yake galabaitacce akwai mai matsala akwai wanda motan shi yayi kaza akwai wanda kaza wanda kaza to saboda idan shugaba ya zo shi shi zai tsaya ya tallaba mashi a huci to shi yasa baya shiga gaba a irin waɗannan guraren to amma in dai a cikin gari ne na madina idan ma'aiki suna tare da mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku ba za a gansu a gaba ba abubakar lokacin da za su yi hijira daga makka zuwa madina ya tsaya a kowane ɓangare na ma'aiki idan suna tafiya wani lokacin manzo Allah ya ga abubakar ya sauki ya shiga gaban shi wani lokacin ya yi sauƙi ya dawo bayan shi wani lokacin ya yi sauƙi ya je damu shi wani lokacin ya yi sauƙi ya ji hagun ɗin shi wanda Allah sai ya tambaye shi ce ni wannan jin biya kana tafiya irin wannan kai ne ba ba a gaba ba a baya ba a tsake ba ba a wannan ba ce ya rasulullah wani lokacin idan ina tuni idan ina tsaye a bayan ka muna tafiya kana gabana kawai he in abin ya haɗo mu a raina zilat in ji kawai abokan adawa za su zo daga gaba ita kawai he in yi sauƙi in je ni gaba saboda koda sun shigo su fara farmin kafin kai yace kuma sai in tuna kal aje yan maka da suka ji labarin mun hoto su biyo daga ba mu kuma ni kuma bin waiwaya ba in gan- in ga wani ya zo shi ya ka maka daga ba kawai hallo in dawo ba yace shi yasa kaga ina ta kai kawo ban tsaya ba a guri ɗaya amma in dai a yanayi ne na nutsuwa ba sa tafiya a gaban ma'aiki an gane da kyau wannan shine abin da magabata suke yi kuma din yawanci malamai idan zaka karanta tarihin su indai suna tafiya da mutum biyu mutum uku za ga malaman nan indai a zama ne na cikin gari malami din nan ana sa shi gaba shi kuma kada ya girman kai kuma wannan an gane da kyau wala ya jilisa makanahu sannan kuma idan ka zan cewa wannan guri ne na malam wanda yake karantarwa in ya zo shi to kai kuma kada ka yi zazzali ka ce ka zauna a nan ka ce yau malam in ya zo sai dai ya canza guri ka ce ba mun riga shi ba zawa me yasa bai fito ba tun da wuri a'a gurin malam shi yana nan kawai a aji wannan haka magabata suke Mm, al'imamu malik allah ta'ala ya ji kansa da rama ko da ke su su al'imamu malik su dama su sun tashi a guri na sunna na karantar da sunna da aiki da sunna shi yasa za ga in ka karanta tarihin al'imamu malik sai ka sha mamaki in zai zo shi ya baku fatawa da hira da sauransu za ga ya fito a duk lokacin da ka mai tambaya zai baka amsa amma in sunna ce zai karantar to sai ka gan shi da rawani da kamshi yana fitowa kawai kamshi zaka je yana ya shafa turare da sauransu kuma dama gurin da yake zama guri ne wanda yake sananne an gane ko guri ne wanda yake murtafi guri ne wanda yake madaukaki irin yanzu yanda za a ga cewa yanzu idan malami zai yi lakta a me yake zama a saman kujera ko to a da su kuma kawai guri ne wanda yake murtafi wanda idan ya zauna a wannan gurin kowa daga cikin ɗalibai zai gan shi to haka suke a wancan lokacin to kar ya zama to kai dan ka zo ka dauri ka ce za ka zauna a kujerar malam in ya zo sai da ya zauna ka ce a kallaci a kallaci malam ya je a mai komishin mai kuran nan me yasa bai zo ba da wuri gurin malam kawai shi guri ne na malam kada ka zauna a nan ko da ka zo da wuri ko kai kaɗai ne ka zo ka samu guri ka zauna amma nan kana gani ma ka san ba gurin ku bane gurin malam ne mun gane da kyau yawwara wala yabtadi abil kalami indahu illa bi iznihi sannan kuma kada mutum ya fara surutu ya fara zance inda hu a wajen malami illa bi iznihi sai dai in malamin ya bada izini idan malamin ya bada dama ya ce to bismillah akramaka Allahu me akai to sai ka yi zance amma kawai daga ya zauna ka fara shekaru aka yi kaza aka yi kaza ta fi zana kawai zaman to ka fara cikartu wannan ba haka a gaban wannan kafin ya musulunta akwai hadithin miswar da marwan wani hadisi ne mai tsawo akwai wani kafin ya musulunta ya musulunta amma daga ƙarshe lokacin da ya zo ya tarar da sahabbai yadda suke yi wa ma'aiki ya ce ni tun da nake ya ce na je gurin sarakai na je wajen shugabanni ya ce bin taɓa ba ganin wani shugaba yadda talakawan shi suke girmama shi kamar yadda sahabbai na annabi suke girmama annabi ya ce in yana magana kai ka ce tsuntsu ne a kansu kowa ya yi shiru ya kyale to haka suke yi sahabbai wa idza amarahum ibtadaru amrahum idan ya ce ku aikata kaza to kawai jira suke jira suke ya ce ku yi kaza kawai ba tsoro ba gudu ba ja da baya wala yuksiral kalama indahu sannan kuma kada kada dalibi ya yawaita surutu a wajen malami illa bi iznihi sai dai in shi malami ya bada dama yace kai a tabo mun malam mai kwaɗan harshe dama daga cikin almajiran shi akwai wani wanda yake da hira shi inda hira ce to shi gwani ne ya ce a taɓa mai shi saboda yau su sha hira ya kira ya ce ba ni labari in shawa ne saboda na gaji da karatu yana so in sha hira to yanzu a wannan lokacin heke ta zuba mishi jiya da aka je a kasuwa kaga inda aka yi mana aka yi kaza aka yi kaza an jima ma da yin mulmushi ya ce to ya isa bakin da shi kenan sai haɗuwa ta gaba insha Allah an gane wala yas'ala shay'an inda malalatihi sannan kuma bai dacewa ya zamanto ɗalibi ya tambayi malam wani abu inda malalatihi lokacin da ya ga malam ɗin ya ƙosa akwai lokacin da idan ana karatu tura in ta kai bango ya zamanto malam ya gaji to kada ka ce kana da tambaya ka haƙura ka riƙe tambayar ka sai gobe a bar malam ya huta in dai malam ya ƙosa to ba a tambayar wani abu wa yura'iyal waqta sannan kuma ɗalibin ilimi ya kiyaye lokacin da malam ya bashi idan ya ce ka zo lokaci kaza to kai kokari ka kiyaye wannan lokacin daidai gwargwadon karfinka amma kar ya zama to a dinga samun sabani daga bangaren ka kai ɗalibin ilimi shi malam sai ya fito ya ta jiranka a kowane lokaci ya zama to a shirye kake kafin lokacin karatu ya yi imma da minti biyar imma da minti uku imma da minti hudu imma da minti goma a ce kana makaranta to haka ya kamata a ce wala ya dukkal baba sannan kuma idan ya zo shi makaranta ya zauna ya ga cewa lokacin karatu ya yi amma kuma malam bai hutu ba kada ya je kwarkwara kafa malam yana nan jama'a din sun hutu ha a kada ya mushi haka nan ba a shishigi an gane ba a kwankwasa kafa bal yasbir hatta ya kharuja bari dai ya ɗauki haƙuri ya zauna wannan zaman shi kaɗai ma ibada ne ya ɗauki haƙuri kada ya ƙwanƙwasa kafa hatta ya kharuja har dai malakin ya fito ya fi alkhairi walau annahum sabaru hatta ta kharuja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim shikenan wata rana wani dakta a jami'a wanda kwanan nan ya zamanto ya samu mataki na sama profesa a daktar muhammadu dukuri malami ne usuli faƙihi babban malami ne ana na ana nan wata rana shikenan sai wani ya shigo da gudu ya shigo cikin aji yana shi yana yin kur ya ce fulani maujud ya ce mani ya ce fulani ya ce tsayif ce ifuna ce hal anta qari'u lil qur'ani ce na'am alhamdulillah yace ta'rif surata al-hujurat yace na'am ce iqra'aha min bidayatiha ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayna wa tuquna yana yazo cap walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khairan lahum wallahu ghafurun yace law annaka sabarta hatta yakhruja ilayka lakana khairan lak موجود لكنه لا يخرج الآن يقول أجي تفي أن gane. wala ya dukkal baba ba zai kwankwasa mai kafa ba bal bari dai ya subira ya ɗauki haƙuri hatta ya haruja har dai wannan malar ɗin ya fito to hakan ɗin ya fi alkhairi a gare shi ina ga sai mu kwana anan abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik